ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a takwas ga watan rabiul awwal shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 21 ga watan takwas ko a 21 ga watan takwas shekara ta 2026 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na jandarmeri a unguwar yatala jamhuriyar nijar babban birnin yamai a cikin wannan wato masallaci kamar yadda aka saba gabatar da karatun tafsiri na alkur'ani mai girma a duk sati ranar juma'a wato tsakanin magariba zuwa isha yau ma ga shi Allah ya kawo mu don ci gaba da wannan karatu. Idan ba a manta ba, a wancan sati mun tsaya, wannan kuma shi ne darasinmu na wato saba'in da uku ko? A cikin suratul bakara kuma shi ne abuwan shi ne darasinmu na saba'in da uku a cikin suratul bakara kuma shi ne darasi na saba'in da ɗaya ke. kuma muna daidai kan hizifi yau za mu tashi wato a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari biyu da hamsin da biyu yau za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da hamsin da uku haka ne ko ko da hamsin da hudu da hamsin da uku wato faɗin Allah maɗaukakin sarki tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai tare da aiki da shi Allah ramma Allah subhanahu wata'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد نعم الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض wato ai tilka rusul ai tilka qissatu rusul wato a baya an ambaci kissoshin annabawa da manzanni wanda wancan sati Allah subhanahu wata'ala ya bamu iko mun taka da satin da ya gabata ko ba haka ba to shine Allah ya ce tilka qissatur rusul ko kuma tilka tilkar rusul kenan sai ka kaddara ai qissatur rusul wannan abin da aka ambata a baya wato rusulu qissa ce ta manzanni kun gane ko wanda Allah ya bamu Allah ya bamu qissan annabin da mutanansa wato dai an wajabta musu yin yaƙi suka fita suka bar gari ko ba haka ba alam tara ila allazina kharaju min diyari ko wa hum ulufun hadar al maut sannan Allah ya ba mu kissa ta wato mutanen nan wa'anda alam tara ila al mala'i min bani isra'il min ba'di musa mutanen da suka roki wato annabin suka ce ya roka wato ya sanya musu jagora shugaba na yaƙi su bi bayansa su je su yaƙi don Allah. Allah ya ba mu labari da aka wajabta musu yakin aka sanya musu wannan shugaba sai suka ga wannan shugaban bai dace da su ba ko ba haka ba suka ce Allah bai ba shi dukiya ba duka wannan ai kistoshi bayan nan Allah ya bai bayyana mana wancan manzo ba ko annabi amma kuma daga baya kuma sai Allah ya bayyana a cikin tawagar wannan jagora na yaki shine Talut ko wato sai aka samu kuma wanda ya kashe wato babban makiya Allah din nan shine Jalut shine Dawud kaga anan aka samu kuma kissa ta cewa annabi Dawud alaihi salam wato yana cikin wannan tawaga kaga duka waɗannan dai kissoshi ne na manzanni Allah subhanahu wata'ala ya ambata shine tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhum bi ba'd wato wannan kissa ce ko ala ba'd wato wannan kissa ce ta manzanni wanda Allah ya fifita sashin su akan sashi Allah ya tsara ya fifita wato wasu manzanni akan manzanni kamar yaya Allah subhanahu wataala ya ce minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da su kama annabi Musa alayhi salam Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana kaga wannan ista ce kamar yadda kuma Imam Ibn Kathir ya kawo ce haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya yi magana da shi haka nan annabi Adam alaihi salam kamar yadda zamu zo mu karanta to mu tsaya akan gabar da Allah ya ce faddalna ba'dhum ala ba'd mun fifita sashi akan sashi wannan tsari ne na ubangiji a duk wani jinsi ko nau'i na abubuwa da ya yi to akwai waɗanda ya ɗora su a sama a saman wasu in gane ko? da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabawa da manzanni to ya yi su wani saman wasu kowanne in ka ji falalarsa sai ka ji kuma ta wani sai ka ji ta wani tafi ta wani yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annaba Adam alaihi salam kaga wannan falala ce shine wato abul anbiya ko ba haka ba shine farkon manzo ko am ce farkon annabi da Allah ya halitta a ban kasa duk wani wanda zai zo kaga menene in dai jinsi ne na dan adam waye mahaifinsa wa annabi adam alaihi salam kaga wannan ita ma falala ce ko ba haka ba kaga bayan Allah ya halice annabi adam alaihi salam aka samu annabawa sannan aka zo kuma aka samu manzanni sai Allah ya fifita rusul akan annabawa kun gane ko daga cikin manzannin na akwai har mala'iku su kansu mala'iku da Allah ya tashi ya aiko mala'iku sai ya fifita jibrilu akan sauran wato mala'iku ko ba haka ba to haka nan cikin manzannin da Allah subhanahu wataala ya tashi sai fifita wasu guda biyar akan saura kun gane ko su ne ake ce ma'ulul azumi na rusul kun gane ko akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a ciki akwai annabi ibrahim akwai annabi musa akwai isa alaihi salam akwai annabi no alaihi salam annabi no shi kuma shi ne farkon manzon da aka turo kun gane ko kaga wannan ita ma falala ce shi ne farkon annabi wa manzo da allah subhanahu wataala ya turo shi zuwa ga mutane gane ko kuma Allah ya ba shi tsawon shekaru ya shekara dubu ba hamsin yana da'awa yana kira zuwa ga Allah ya samu jarabawa da yawa babu ma waɗanda suka imani da shi sai mutane kaɗan wa ma amana ma'ahu illa qali to banda wannan a cikin ulil azmi na rusul din mun ce Musa mun ce Isa mun ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga Annabi Ibrahim alaihi salam ga Annabi wato Nuhu alaihi salam to daga cikin su kuma sai aka samu kamar yadda Allah ya ce minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya yi zance da su ya yi magana da su shine kamar annabi Musa alaihi salam ko ba haka ba haka Allah ya ba mu labari to daga cikin kuma waɗannan ulul azmi na rusul akwai waɗanda Allah ya ƙara ba su wani matsayi waɗanda waɗannan biyar din ba su da shi shine annabi Ibrahim alayhi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su matsayi na kallantaka shine zama balaɗai wato masoyi na musamman Allah ya ce wattakaza Allahu Ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadai shine masoyi na sama na kololuwa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma Allah ya rike shi badadai kun gane ko badadai shine so na ƙarshe shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da zan riki wani masoyi na na musamman wato badadai da na riki Abubakar ya ce sai dai Allah ne ya rike ni bada'i shi yasa ba zan rike wani ba kun gane ko to wannan kaga matsayi ne to a cikin wayannan biyun ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma annabi Ibrahim sai Allah ya zaɓi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fifita shi akan gabaki ɗaya Allah ya zanto ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ma akan manzanni ba akan dukkanin halittu sai zanto annabi sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya fi so ya fi kauna ya bashi abin da bai bawa kowa ba kun gane ko kuma zai bashi nan gaba ma a ranar alkiyama haka annabi zai tashi ya samu wasila wacce babu wanda yake da ita sai shi mu'jizar da Allah ya bashi babu kamar ta ta alqur'ani domin alqur'ani duk ya game dukkanin shari'o'i da Allah ya shar'antawa annabawa da manzannin da suka gabata sannan kuma da ƙari gane ko shi yasa da wani annabi zai dawo shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallama zai kamar yadda annabi ya bayyana wata rana da ya ga sayyidina Umar da wani yanki na attaura yana karantawa sai ce to da annabi Musa da annabi Musa zai dawo da ko da yana raye da ni ne zai kaga wannan yana nuna cewa hakanan kuma har ila yau idan annabi isa alaihi salam ya sauko ɗaya daga cikin alamun tashin alkiyama zai bi shari'a ne ta manzo sallallahu alaihi wasallam in gane ko to wannan duka yana nuna cewa dai Allah yana fifita wato wasu akan wasu in gane ko shi yasa su kansu littattafan ma sai aka fifita alqur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran littattafai da Allah ya sauka in gane ko to shine Allah ya ce wa rafa'a ba'dhum darajat Allah ya daukaka darajar wasu daga cikin wayannan manzanni wa ataina Isa ibn Maryam Allah ya ce muka bawa Isa dan Maryam albayinat wato hujjoji su ne mu'jizar da Allah ya bawa annabi Isa alaihi salam daga cikin hujjojin da Allah ya bawa annabi Isa alaihi salam shine wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idhnillah Allah ya bashi yana iya warkar da makaho da warkar da kuturu wanda yake da cutar kuturta duk yana iya warkar da su yana iya rayar da matacce ma amma dukkaninsa da izinin la da izinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda kowane annabi Allah yana duba irin al'ummarsa da zai aiko shi akai ya bashi irin mu'jizar da zai zo ya gagare su da ita kun gane ko domin lokacin annabi Isa kamar yadda malamai tarihi suke faɗa an samu ana bugun gaba ne da da magani kun gane ko ba da magani mutum ya ce ya san magani kaza ya san magani kaza to ga me kankat ga me magani har in an mutu ma a rayu amma da izinin Allah zai yi wani abu da zai shafe ka Allah ya warkar da kai kana ciwon kuturta shi yasa ake cewa almasih daga shafa ne in gane ko ya shafi makawo da ya ce al-akmaha wasu malamai suka ce wanda ma aka haife shi a makaho ba wai cutar ta zo masa bane wannan makaho ne aka haife shi to yana iya shafar idanunsa Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya haka nan mai cutar kuturta haka nan wanda yake matacce ya shafe shi kuma Allah ya tashe shi duka wannan yana aikatawa da izinin Allah shi yasa nan ma Allah ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat muka bawa annabi Isa ɗan na Maryam wato al-bayyinat an jingina shi da mahaifiyarsa saboda kun san daga cikin hukuncin Allah da ya sai ya haifi wato kai ya halicci annabi Isa alaihi salam da uwa ba uba dawon malamai suka ce dukkan nau'in halitta baya wuce ɗayan uku ko ko dai a haifi mutum ba uwa ba uba a halicci mutum ba uwa ba uba ina son ce halitta a halicci mutum wato ba uwa ba uba kamar annabi adam alaihi salam Allah subhanahu wataala ya halicce shi da nau'in ƙasa nau'ika na ƙasa kun gane ko Allah ya hada ya halicce shi sannan ko a halicci mutum ta hanyar uba ba uwa shine kamar halittar nana Hawwa alaihi salam aka halicce ta da wani yankin na jikin annabi Adam na ƙashin haƙarƙari wato na annabi Adam alaihi salam ko kuma a halicci mutum wato ta hanyar uwa ba uba ko ba haka ba kamar shi annabi Isa alaihi salam wa ataina Isa na Maryam ko ba haka ba aka halicce shi wato ta hanyar mahaifiyarsa da yadda Allah ya wato jefa ruhi daga gare ta aka same shi in gane ko to kashi na uku kenan wato nau'i hudu nake son ce na ce uku ko hudu ko na hudu shine a halicci mutum ta hanyar uwa da uba kamar yadda yawancin mu gamu wato uwa da uba ta hanyar su Allah ya samar da mu to wannan shine nau'ika na samu shi yasa annabi Isa alaihi salam shi kansa aka samu takaddama bayan bayyanarsa tun yana jariri Allah ya nuna cewa shi wato annabin Allah ne ya shi ya ba da shaida cewa mahaifiyarsa ba zinatai ba ta same shi gane ko ya yi magana yana zanin goyo don ya ba da hujja ga wanda suke so su tuhumi mahaifiyarsa to kaga wannan yana nuna cewa Allah ya ba shi mu'ujiza ya ba shi albayyinat wato wanda suke masu ƙarfi hujjoji wanda suke masu ƙarfi Allah ya ce wa ayyadnahu muka karfafe shi shi annabi Isa bi ruhil qudus da wato ruhi mai tsarki shine mala'ika jibril kun gane ko Allah ya karfafe shi da shi Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya ga dama ya so maqtatala alladhina min ba'dihim da mabiya annabawa wato ba su yi yaƙi ba bayan shuɗewa annabawa. In gane ko? Ba za su yi jayayya su yi fito na fito har su kashe junansu su yaƙi junansu ba. Shi ne Allah yake ba mu labari da Allah ya so hakan da ba ta faru ba. Amma mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙaddara mabiya annabawan nan da manzanni da Allah ya aiko. Bayan shuɗewa annabawan sai suka samu saɓani saboda ne sun saba ma tauhidi asalin aqida Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin sai ka kaddara kanan nasu ummatan wahida faktalafu shi zaka kaddara mutane da sun zamto sun siya madaurin ki daya ba sabani saboda ana kan tauhidin nan da annabi nuhu ya zo ya dasa amma sai suka yi sabani fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin sai Allah ya aiko annabawa suna yin bishara suna gargaɗi suka dan su dawo da mutane akan hanya to haka nan ma Allah ya ce to da Allah ya so walau sha Allahu da Allah ya so maqtatalu da basu yaki ba wato ana nufin mabiya wayannan al'umma da aka aikowa annabawa shi yasa ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم يوم شين من بعدهم ضمير يعود الى الانبياء ان غانكم كما يدا ko anan mai jalalain ya kawo shi akan walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya so da basu yaki ba allazina min ba'dihim wa'inda suka zo ai ba'da rusuli ai al'umam umamuhum wato al'umamunsu da Allah ya so da ba su yi yaƙi sun yaƙi junansu ba bayan annabawan sun shuɗe saboda an saba ma tauhidi sai aka yaƙi aka yi yaƙi tsakaninsu da juna Allah ya ce min ba'di ka gani min ba'di ma ja'a ma ja'atuhumul bayyinat wato min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu hujjoji bayyanannu shine littattafan da wa'annan manzannin suka karantar da su kun gane ko da bayanin da suke musu ai duka ya bayyana gare su amma daga baya sai suka samu saɓani suka saba akan batan da wasu sashin su yayi Allah ya ce to walakin ikhtalafu sai dai suka saba wato sun yi saɓani li mashi'atihi jimala yace saboda mashi'ar Allah Allah ya so hakan su saba kun gane ku dan jarabawa ce ta zo musu suka saba ma juna suka saba tsakaninsu suka yaki juna shine walakin ikhtalafu sai dai sun yi sabani faminhum daga cikin su man amana akwai wanda yayi imani ya tsayu akan imaninsa annabin da aka aiko masa bai canza addinin wannan annabin ba gane ko ai sabata ala imani ya tabbata akan imaninsa bayan waɗanda suka zo bayan wato suka zo lokacin annabi Musa alaihi salam sun tabbata akan addinin annabi Musa ba su gurɓata shi haka nan waɗanda suka zo ba lokacin annabi Isa alaihi salam aka turo musu da injila sun tabbata akan injila ta gaskiya wacce ba a canza ba suna nan akan imanin su ba su canza ba gane ko sai Allah ya ce amma wa minhum man kafara daga cikinsu akwai waɗanda suka canza kamar nasara da su da wato yahudawa akwai waɗanda suka canza bayan shuɗewa annabinsu kaga nasara su ne ne mabiya annabi isa alaihi salam wanda suka canza taura da me da injila da babu ko ba haka ba suka kawo suka caccanza magangan to shine Allah subhanahu wataala ce wa minhum man kafara kenan daga cikin wa'annan mabiya annabawan da Allah ya gada masu su yaƙi junansu wato suka yi saɓani to fa minhum man amana wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda ya tabbatu akan imaninsa da yayi da wannan annabi da aka turo masa wa minhum man kafar daga cikin su kuma akwai wanda ya kafirce bayan shudewar wannan annabi ya kawo wani abu wanda ba addinin ba da annabin ya zo da shi in gane ko shine wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda ya kafarta Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya so maqtatalu da basi yakin ba wannan kaga ta'kidi ne tunda an gabatar da shi a farko a farko Allah ya ce walau sha Allah maqtatala alladhina min ba'di kuma anan karshe ce walau sha Allah maqtatalu da Allah ya so da basi yaki ba kaga an karfafa maka magana komai da zai faru dai da ne da izinin Allah da san Allah ne idan Allah bai ga dama ba abin ba zai samu ba sai zamto jarabawa ga waɗanda aka jarraba waɗanda suka tsaya akan imani sun ci jarraba wanda suka kafirce ma Allah kaga wanda ba su jarrabawa ba kenan walakin Allah sai walakin kada wani ya tambaya ce to ya akai Allah ya haka to ga amsa walakin Allah ya fa'alu ma yuri sai dai shi Allah yana aikata abin da ya so kakka zo ka dinga cewa to ya Allah ya sa wa'ancan suka kafirci ya Allah ya sa suka yi yaki ya Allah ya sa wa'ancan su suka zauna akan imaninsa sai ka ce to ga amsa walakin Allah walakin Allah yaf'alu ma yurid ko ba haka ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah yana aikata abin da ya so shi yasa kamar yadda Allah yake gaya mana a wasu ayoyi ko ba haka ba daban-daban وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وباك با ba abin da kuka so shi zai faru ba abin da Allah ya so shi ke faruwa kun gane ko kenan duka abin da dan adam shi dan adam abin aikin sa ya riki sabari amma duk abin da zai faru sai hukuncin Allah shi ke faruwa baka isa ka zo da wani abu da Allah bai hukunta shi kun gane ko hukuncin Allah kai abin da ake so idan Allah ya ce ga hanya aljanna to yi kokari tukur ka bita kai kuma fatan ka dace idan Allah ya ce ka ai hanya wacce wuta take take kaiwa zuwa gare ta to kai kokari ka kauce mata iya gwargwadon iyaka kana neman taimakon Allah ya ƙara taimakon ka ka kauce wannan hanya in gane ko wannan shine kenan akwai mashi'a ta Allah subhanahu wata'ala kuma sannan akwai irada da Allah ya ba wa ɗan adam wani iko wanda shi ma an haska masa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wato Allah ya shiryar da kai hanyoyi guda biyu hanya mai kyau da hanya mara kyau to ka bi hanya mai kyau ka zamto mai godewa Allah ka bi hanya mara kyau shine ka zamto mai kafirce ma Allah subhanahu wataala Allah ya mana tsari amin to a takaice dai wannan aya tana nuna cewa Allah ya fifita wasu manzanni akan wasu ta hanyar ya ba waɗansu wato matsayi wanda bai ba wasu ba wannan kuma shine wato ɗabi'a ta Ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita wanda ya so akan wanda ya so kun gane ko wannan rabo ne na Allah subhanahu wata'ala kuma abin da ake so ga mumini ya karɓa a haka kun gane ko kada wani ya shige ɗaki ya ce shi ma yana so ya zama annabi ya ta ibada malamai suka ce annabta ba a samunta da yawan ibada zaɓi ne na Allah kun gane ko Allah bai tsara cewa sai yawan ibada zai sa a zaɓe ka ka zamto annabi ba kar ka wuce gona da iri kai dai ka bautata ma Allah ka yi fatan cikawa da imani da dacewa akan abin da yake daidai kun gane ko wannan shi ne sannan a ƙarƙashin wannan akwai hadisi da ake kawowa ingantacce wanda imamu bukhari ma ya rawaito shi hadisin wannan wato ɗaya daga cikin wato ahalin kitab za a ce suka yi musu da ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama cewa suna ta jayayya wato sai shi wancan ya rantse ya ce ya rantse da wato Allahn da ya zaɓi annabi Musa ya fifita shi a kan dukkanin sauran annabawa. Sai sahabin nan na manzo sallallahu Alaihi wasallama ya kasa daurewa sai ma ruwan nan wato ahalin kitab. Sai aka tafi gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Bayan ya mare shi ce wallahi Allah bai fifita annabi Musa akan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ba. sai aka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama shi wancan ya kai ƙara ya ce ga abin da ya faru ya dan ya rantse ya ce wato ya rantse da Allah da ya halicci annabi Musa ya fifita shi da wato sauran ya fifita shi akan dukkanin halittu bai ma ce akan annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ce dukkanin halittu shi kuma wannan sahabi ya ji zafi ya maru wannan ya ce wallahi Allah bai fifita annabi Muhammad akan a bai fifita annabi Musa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan bai kyale su haka ba sai ya ja hankalin su yace kada ku fifita ni la tufaddiluni ala al-anbiya kada ku fifita ni akan sauran annabawa in gane ko wannan hadisi yana nan cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisi ne ingantacce a a wajen wato ƙoƙarin yin amfani da wannan hadisi don kai ci karo da wasu nassoshi imam ibn kathir ya yi ƙoƙari ya kawo ra'ayoyin malamai akan wannan hadisi kusan ra'ayoyi guda biyar a takaici ya ce lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fi sauran annabawa daraja da kun ga tabbas allah ya zaɓe shi fiye da dukkanin halittu gaba ɗaya kuma ba ma shakka cewa annabi musa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana sama da annabi Musa alaihi salam to amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tufaddiluni ala al-anbiya kada ku fifita ni a bisa sauran annabawa ibn kathir ya kawo maganganun malamai kamar haka wajen jam a hada nassoshi a yaki da su suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ne dan kada a bada kofa saboda girmama shi a tauye na a tauye wato darajar sauran annaba ko dan ka nuna falala annabi sallallahu alaihi wasallam ka zagi wani annabi daga cikin annabin Allah ko ka ɓaci wani annabi daga cikin annaban Allah domin mu a addinin musulunci duk wanda ya zagi wani annabi daga cikin annaban Allah riddaci ya fita da musulunci haka da kiristoci arna sun gane cewa ga yadda addinin musulunci yake da ba su dinga taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a addinin musulunci in ka zagi annabi musa alaihi salam ko annabi isa da ko ko na annabi ka yi ridda ka fita ga addini kuma duk wanda yake a cikin musulunci ya yi ridda ba addini ana neman ya tuba kwana uku in bai dawo ba me nake masa kashe shi ake yi to ka gani da za su gane za su gane cewa musulmai suna suna su suke son zaman lafiya su sun yarda da annabi isa alaihi salam sai su zo su karɓi kalma to suka ce annabi ya faɗi haka ne don kada a ta hanyar wai don a girmama shi a ƙasƙantar da sauran annabawa wannan kuma yana faruwa har a cikin yanzu haka wasu daga cikin duruku sufiya don su nuna darajar manzo sallallahu alaihi wasallama ba ma su tauye haƙƙin annabawa ba har shi kansa wato dan ba ma dan fifita annabawa da annabi ba dan su fifita wasu shehunnai ma akan sauran wato annaba sai su ce ma daraja annabawa darajar waliyai ta fita annabawa in gane ko to kaga annabi ya ce shi karan kansa saboda tawadu'unsa sallallahu alaihi wasallam daga cikin hanyoyi da wasu malamai suka faɗa suka ce wannan a'a yana nufin tawadu'un annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada a fifita ni akan sauran annaba to ka gani wasu suka ce a'a ya faɗa haka ne wato dan ya nuna wa wato al'ummarsa cewa ba ba za ba ko da in dai za ka ɗaukaka darajarsa don ka ƙasƙantar da wani annabi to bai yarda da haka ba amma idan za ka faɗi darajarsa ba tare da ka kawo wata ƙasƙanci ko wani abu da yake nuna ƙasƙanci ga wani annabi ba to babu laifi amma inda laifi yake ka ƙasƙantar da wani annabi don ka nuna wato falalan manzo sallallahu alaihi wasallam wayannan maganganu ga sunan dai Imam Ibn Kathir ya kawo su daban-daban sai mu yi kokari mu kula annabawan Allah dukkaninsu ana girmama su ana ba su darajarsu Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusul ko ba haka ba ba ma mu musulmai ba ma masu imani ba ma bambanta tsakanin annabawa dukkan muna haɗawa mu imani da su mun gane ko duk wanda ya ce ya yi imani da dukkanin manzannin da Allah ya turo guda ɗaya ne da ya imani da shi ba to imanin ya ruce Allah ya mana tsari.
Amin.
To wannan kenan ina ga sai dalili guda magana guda ɗaya da zan karanto a ciki duk da watakin na yi ishara a kanta sai dai ƙarin bayani da malam ya kawo a nan yake cewa fa in qila kaifa khassa Musa wa Isa min al min bain al anbiya bizikri fi qawlihi ta'ala tilka rusul yace me yasa aka wato keɓance annabi Musa alaihissalam da annabi Isa alaihissalam daga cikin annabawa da manzanni da Allah ya ce tilkar rusul sai aka kawai aka keɓance su su bi kawai aka faɗe su a cikin ayar ko ba haka ba in kuka karanta ayar su kaɗai ne sunan su yazo ko ba haka ba wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus domin shi annabi Musa ba ma sunansa aka amfani ta aka minhum man kallama Allah kaga ishara aka yi da shi daga cikinsu akwai wanda ake magana da shi shine wa Musa alaihissalam shi ko annabi Isa aka ce wa ataina Isa ibn Maryam bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus to mala yace me yasa aka kebance su su kadai aka yi magana aka magana akan su ba a kawo sauran ba a kawo su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a takaice sai mala ya bada amsa yace lama utiya min al-ayati adh-dhahira zahira wato saboda abin da Allah ya ba su na ayoyi waɗanda suka a bayyane kaga annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi sanda ko ba haka ba aya ce sandar da in ya buga ta Allah ya ce buga sai ya buga sai ta zama kaza da fir'aun ya tare an sihirinsa ko ba haka ba suka haɗo ga ƙananan mucizai suna yawa sai Allah ya ce annabi Musa kada ya ji tsoro ya ɗauki sandarsa ya buga da ya buga sai gashi ta zama mai kumurci ko ba haka ba duk ta haɗe sauran mucizan nan kaga aya ce babba Allah ya bashi da aka zo aka shiga kogi kafin a shiga Allah ya ce kada ya ji tsoro ya daki dai wannan teku ko ba haka ba da sandar shi teku ya tsage gida biyu annabi Musa da jama'arsa suka shiga ko ba haka ba kaga wannan aya ce bayan Fir'auna ya shiga da dukkanin mutanensa Allah ya dawo da ruwa ya halaka su kaga aya ce babba to haka nan shi ma annabi Isa alaihi salam wannan hujjoji da aka bashi ku duba tun yana karami yake magana sannan kuma bayan ya zo Allah ya bashi dama yana iya warkar da makaho da kuturu ya tayar da matacce duka da izinin Allah to shine mala yace saboda waɗannan ayoyi da Allah ya ba su wanda suka bayyane mu'jizat ko albahira wato waɗansu mu'jizozi waɗanda suke gagara babu waɗanda suke a bayyane sun gagari duk wani wanda yake ganin ya isa ko tare da littattafai manya da Allah ya ba su mashuhurai kun gane ko kitabaini al'azimaini mashuhurai tare da littattafai da Allah subhanahu wata'ala ya ba su wato manya-manya guda biyu waɗanda su shahararru annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi at-Taura annabi Isa alaihi salam Allah ya bashi Injila kaga waɗannan shi yasa malam yace to saboda haka ne sai Allah ya ambace su saboda dalilin haka to wannan shine a takaice dai bayanin abin da wannan aya ta kunsa sai Allah subhanahu wataala ya ce يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيمان أنفقوا مما رزقناكم وتشدد عبد لمك أزدتاكم من قبل أن يأتي يوم kafin yinin nan ya zo wane yini shine yini na ranar alkiyama wanda Allah ya ce la bai'un fihi babu siye da siyarwa a cikinsa, wala kullatu babu abokantaka a cikinsa, kun gane ko, wala shafa'a sannan babu ceto a cikinsa, wal kafiru na humus zalimun kafirai su ne azzalimai. Wannan aya, wato Allah ya yi kiran muminai a cikinta, ya ce ya ku wa'inda kuka imani kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya ce idan ka ji Allah ya ce ya ku muminai to ka buɗe kunnanka idan umarni ne da alkhairi ka yi ƙoƙari ka aikata idan hani ne dangane da sharri ka yi ƙoƙari ka nisance shi ka hannu to ya ku wa'inda kuka imani an fi ku mimma razaqnakum ku ciyar da abin da aka azurta ku domin duk abin da Allah ya baka wato ka gani kana da shi a duniya na dukiya ko ‘ya'ya ko gidaje ko menene ne ko kuɗi, to Allah subhanahu wa ta'ala ne baka, ba wai wayanka ba ne ba, ya sa ka samu, shi ya sa to Allah ya ce ku bayar ku ciyar, da bayarwa da cewa duka da infaƙi ake yi. Gane ko, mimma razaqnakum cikin daga abin da muka azurta ku, mimma yana nuna ba duka za ka ɗauki dukiyarka ka bada ba. in gane ko daga cikinta ba a ce ka ɗebe duka dukiyarka ka bayar ka zama matsiyaci ba ka zamto kuma ka dawo kana roƙon mutane ko ba haka bane ba eh ba a san ka miƙe hannu ka riƙe kuma ba a so ka shimfiɗa hannun duka domin imanin ba irin na sayyidina abubakar ba ko ba haka bane ba sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yarda shi kaɗai ne yake iya cikin mutanen al'umman manzala sallallahu alaihi wasallam yake iya daukar dukiyarsa ya bada ta duka bai damu ba in gane ko ko sayyidina Umar da yi haka ba in gane ko ko shi raba dukiyarsa biyu to ka gani a musulunci ko da mutuwa ce ta zo kaga abin da aka ce in ma kana so kai kyauta da dukiyarka ta kai kada kai kyauta fiye da ɗaya bisa uku ko ba ka ba ka yi wasiya da ita ka raba dukiyar uku ka ɗauki ɗaya ka bada ka bawa magada guda biyu to abinda Allah yake kira anan ga muminai shine su ciyar wato daga abinda Allah ya azurta su da shi ciyarwa ba ka dauki abinci ka bada ba ko kuya an ce an fi ku kawai ka dauka iya ciyarwa a'a taimakon marayu harkar karatun su gane ko ka kai su makaranta ko kuma wasu gidan gajiyayyu ko kuma iyayen marayun su kansu ko kuma wata makaranta ta addinin musulunci ko kuma wani masallaci ko kuma wasu ɗaliban ilimi wanda ba su iya sai littafi su karanta ka taimaka ka sai duka infaki fi sabilillah gane ko makotanka ba su da shi kana makotaka da su to ka ɗauka ka ba su duka infaki fi sabilillah waɗansu ba su da tufan sawa ka ɗinka musu tufafi shi ma infaki ne fi sabilillah ana buƙatar wato mota ko wani abin hawa na shiga ƙauyuka inda ba a musulunta ba a je a kai da'awa ka samu abun hawa ka ba da infat bisa billahi ba wai sai abinci kawai ka ɗauka ka ba wa mutane shine ciyarwa bisa billahi a duk inda za ka sanya dukiyarka ta amfani musulunci to kai wannan ita ake kira an fi kumin ma razaqakumullah ko ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku ko kuma an fi kumin ma razaqanakum daga abin da muka azurta ku in ji Allah wato ku ciyar da wannan Allah ya ce min qabli an ya'ti yawm kafin ir wannan yini ya zo me yasa Allah ya ce kafin yini kiyama ya zo domin ita in yini ya zo babu magana kai wani aikin alkhairi anan ake kokari a yi kafin kuma malamai suke cewa man mata faqad qamat qiyamatu kenan kai kokari ka aikata kafin ka tafi lahira domin ba a tafiya da kuɗi balantana mutum ya ce to in mun haɗa a can na samma a a nan ake yi duk abin da za a nan za a yi a ƙare a can ranar sakamako ne ranar ɗiba ne ranar wato wato sakamako ne kenan mutum ya yi ƙoƙari wato ya aikata wannan infaki cewa don Allah ɗin kafin a zo yinin alƙiyama me yasa ake bance ranar alƙiyama ba domin ra'ini mun gane ko ranaku sun kare yanzu yinin kiyama ne yini zaka kirayo shi da shi mun gane ko kenan kafin yinin alkiyama ya ya tsayu shine qabla min qabla an ya'ti yawmun la bai'un fi domin ita ce ranar da babu siye da siyarwa siye da siyarwa da anan ake ko tsakaninka da Allah ai akwai siye da siyarwa ko tsakanin bayi da Allah su siyar wa Allah a nan ko ba haka ba a ina za su karɓa a lahira a nan ake ba wa Allah ramce ko kamar yadda muka karanta a wancan sati a ina za a karɓa a ranar lahira duk wanda ya dasa in ma shukawa kai a nan a can dai za ka girba ko ba haka ba ranar girbi shi ne ranar alkiyama to mutum ya yi ƙoƙari to Allah ya ce labai umfili to wannan ana nufin cewa wato a ranar alkiyama ba ranar da za ka nemi ka yi wani aikin alkhairi a biya ka a nan gidan duniya ne za da Allah ya ce wala hullatu babu abokantaka dama Allah ya ce al'akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqun wato abokanai wato a ranar alkiyama makiya sashi ne zuwa ga sashi sai dai waɗanda suka mutu akan tsoron Allah suna ma juna nasiha in mutum ya ga abokinsa yana akan ba daidai ba ya ce to wani ka ji tsoron Allah wannan abin ba daidai ba ne kaga wannan mai son ka cikin hikima ya wa ɗan uwansa wa'azi da nasiha haka nan ya gaya masa gaskiya kamar yadda Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr bayan ya ce innal insana lafi kusur dukkanin dan adam ya tadi yana cikin hasara sai dai waɗanda suka wato suka yi imani suke ma juna wasiya da haƙuri suke ma juna wasiya da gaskiya suke ma juna wasiya da haƙuri ko ba haka ba illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr suke ma juna wasici da gaskiya da kuma wasici da to kaga anan kenan sadaka abokantakar da aka kore ita ce waccan wadda aka yi ta akan ba imani ba in akan imani ne to an samu istisna illal muttaqun kenan abokantaka kulla din da aka kore sadakar da aka kore a cikin aya kun gane ko wacce ba za ta yi amfani a ranar alkiyama ba amma ta imani da taqwa da tsoron Allah ta gaskiya da aka yi a nan gidan duniya za ta yi amfani. Mun gane ko? To kenan wacce aka kore. Sannan Allah ya ce wala shafa'a. Haka nan ranar da babu ceto, yinin da babu ceto. To kaga wannan ma ba za ka ɗauke shi gundarinsa ba. Dole sai ka haɗa wasu ayoyin da wasu ayoyin. Domin akwai ceto a ranar alƙiyama. Ceton da Allah ya kore a nan shine ceton kafirai. Allah ba zai ba da dama a ceci kafirai ba. Ko ba haka ba? No. istisna'an min ammin nabi sallallahu alaihi wasallam a toga ce ammin manzan Allah Abu Talib shi za a ceto shi daga kasan wuta ya dawo saman wuta shine a sama saman yan wuta saboda bai yi imani ba Allah dai bai cire shi daga wutan ba amma an sa shi an ceto shi daga ƙasan wuta ya dawo sama in gane ko to nan ceton da Allah yake korewa ceto waɗanda ba za su su imani ba babu su da ceto amma in ba ku mance ba akwai ceto a cikin alkur'ani in gane ko Allah ya faɗa akwai ceto a cikin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗa a cikin hadisansa wanda suka zo masu inganci na farko dai annabi yana da shifatul uzma kun gane ku ceto wanda yake babba wanda shine wanda zai fara ceto a ranar alƙiyama kowane annabi in an je an ce je gaban Allah yayi yayi Allah magana cewa Allah ya sassauta a yi hisabi sai ya faɗi uzu ya ce shi da yayi kaza shi da yayi kaza a ji wajen annabi Nuhu a ce kai ne farkon manzo da Allah ya turo a ban ƙasa ka ce wa Allah ka ce ayi kaza ayi ayi ce ce a'a ni da nayi wato na fusata hannayi roki Allah ya kada ya shiryar da al'ummata kada ya basu innaka in tazurhum yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ko ba haka ba kowane annabi dai da akwai uzurin da zai bada sai a zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ka je gaban Allah ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gurin Allah subhanahu wataala ya ya fade ya sujada sai Allah ya ce tashi yau ba ranar sujada ba ce tambaye a baka sal tuba ka tambaya a baka shi yasa Allah yake mana ishara cikin suratul duha Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sannan ubangijinka zai baka har sai ka yarda sai Allah ya bashi dama Allah ya yi hisabi sannan akwai ceto-ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ya ceci mumilai zuwa ga aljanna ceton da ake kuma korewa shine ceton da Allah bai ba da izinin aiki domin ceto sai Allah illa liman iftaba kun gane ko sai wanda Allah ya yarda da a ceta a ceta shi za a ce haka nan alqur'ani zai ce haka nan me azumi zai ce alquran wa wa sawm yashfiya an gane ko suratul baqara ma za ta ce tan masu karanta ta kaga duka sannan wani mumin yana iya ceto dan uwansa mumin Allah ya bawa wasu muminai ceton wasu masu laifi da suka sun yi wa Allah laifi Allah ya sa su a wuta su nemi Allah ya ba su ceto. Kai wasu masu sun zama Allah ya babbake su sun zama garwashi sun zama gawayi, manzan Allah zai cece su. Sannan a ba su wani ruwa da za su sha wanda zai dawo da jikinsu da tsoka da, kamar yadda hadisi ingantacce ya nuna. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzo cetonsu, saboda ne sun mutu da gwargwaron imani. Duk wanda ya mutu ba shirka, da koyaya imanin sai ke bi ƙarshe dai duk bala'in da zai shiga cikin wuta duk daɗewar da zai sai ya fito wanda dai baya fitowa daga wuta shine wanda zai mutu da kafirci da shirka Allah ya mana tsari amin to wannan shine akwai ceto ceton da aka kore anan shine ceton kafirai wato Allah ba zai ba da dama a cece su ba sannan kuma ba wanda ya isa ya ceto sai in Allah ya ga dama ya so sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shafa'atun sai Allah ce ne, ya ce, Walkafiru na humus zalimun, kafirai su ne azzalimai. Kaga a nan an yi usulubu na alhassuru. Allah yana iya cewa wa zalimuna humul kafiruna, ko ba haka ba. Sai wani daga cikin sahabbai ce, Mun gode, alhamdulillah, mun gode Allah da bai ce wa zalimuna humul kafiruna ba sai ce wal kafiruna humul zalimun domin duk duniya waye ba azzalimi ba kowa da irin zaluncin shi zaluncin kala kala ne domin zalunci akwai wanda zai zalunci kansa ya aikata sabo shi ma azzalimi yasa daga cikin addu'an ma ɗaya daga cikin annabi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kun gani kowa yana yin wato gwargwaron saɓonka gwargwaron irin zalunci amma nan ana nufin babban zalunci shine kafirci shirka to lalle kafirai su ne wato azzalimai wato su ne waɗanda suka bar hanyar Allah suka kama hanya ta kafirci Allah ya mana tsari wannan shine abinda Allah subhanahu wataala yake nufi wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalimai kaga zaka iya dauka al kafiruna kamar ka ce mubtada ne kun gane ko ko kuma ka ce hum damir wannan shine yake nuna mubtada kenan azzalimuna sai zamto kabar mubtada kenan kafirai su ne azzalimai kaga wannan yana nuna yana nuna kuma cewa haƙiƙanin azzalimai waɗanda suka kai makura wajen zalunci wanda babu kamar su wajen zalunci su ne kafirai duka aya tana nuna girman zaluncin nasu shi yasa aya ta zo a siga haka wato wal kafiruna hum zalim kafirai su ne azzalimai wato manya manyan azzalimai sai Allah ya ce
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نعم الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah shi ne wanda yake babu abin bautawa da gaskiya bisa ga cancanta sai shi alhayu rayayye alƙayyum kuma wanda yake tsayayye da kulawa da bayansa. alhayyul ladhi la yamut kenan shine alhayyul qayyum wato rayayyen da baya mutuwa kun gane ko alqayyum wanda yake tsayayye da kulawa da bayansa baya wato samun wani lokaci da za a ce yanzu Allah ka aikata wani abu Allah bai san da ka aikata shi shi yasa tsayayye cikakken ba tsayuwa irin kishiyar zama ba a'a wanda yake a tsaye wajen kulawa da bayansa. Da muka ƙara ganewa alhayyul qayyum ne, kun gane ko sai Allah ce la ta'khudhuhu sinatu. Wani angaje baya kama shi, ga wanda ba san angaje ba shine gangadi muqaddimatun naw. Wato fara bacci kaɗan ya haka kai haka la ta'khudhuhu sinatu. Baya kama Allah. Kun gane ko? Baya eh eh baya kama Allah subhanahu wata'ala wala nau ballantana bacci ko ko bacci tunda aka ce la ta'khudhu sinatun gangadi baya kama Allah ko wala naumun haka nan kwana ma baya kama Allah shine wanda za a shiga a nutsa ayi bacci Allah baya wannan wannan tawaya ne zuwa ga Allah bayi su kuma wanda baya wannan to shine mai tawaya sai an je likita an nemi magani ya samu matsala ko ba haka ba domin ciwo amma Allah kamala ce gare shi subhanahu wa ta'ala. Allah ce lahu mulku samawati wal ard. Eh, afwan lahu ma fi samawati wal ard. Yana ga na Allah ne abin da ke cikin sammai da ƙasai. Wannan akwai sigatul hasr ita ma. Dan za a iya cewa ma fi samawati wa ma fil ardi lahu. Abin da ke cikin sammai da ƙasai nasa ne. Kun gane ko? Za a iya kuma cewa na wani ne, na Allah ne na wani ne, amma da a nuna na Allah ne shi shi kaɗai sai aka ce, na shi ne shi kaɗai lahu sai aka fara gabatar da lahu, lahu ma fi samawati wa ma fi al'ar. Nasa ne shi kaɗai abin da ke cikin sammai da ƙasai. Kaga a nan malamai suka ce sai aka kawo ma, kun gane ma tana bayani ne akan abubuwan da ba su da hankali. Suka ce, to a cikin sammai da ƙasai akwai abubuwa da suke da hankali akwai kuma abubuwan da ba su da hankali to amma abubuwan da ba su da hankali su suka fi yawa sai aka ce to an taqdim kun gane ko wato an gabatar da ma dan a nuna ayi taglibin taglibul ghairul uqala alal ala damirul uqala kun gane ko an yi an yi amfani da wato kalmar da take nuna wato ba waɗanda suke masu hankali ba don nuna yawansu sun rinjaye masu hankalin yawa shi yasa Allah bai ce man fis samawati wa man fil ardi ba sai aka ce ma fis samawati wa ma fil ardi domin abubuwan da ba su da hankali a cikin halittun Allah su suka fi yawa in gane ko to dukkanin wannan abubuwan da ke cikin sammai suke cikin kasai na Allah subhanahu wata'ala ne shi shi kadai shi ke ba da umarni shi ke jujjuya su shi ke so su zama yadda suka zama shi ke wato sarrafa su kamar yadda yake so to wannan duka wato yana nuna mai girman Allah subhanahu wata'ala da isa ta Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu ka gani yanzu muka gama magana akan ceto Allah ce man zallazi yashfa'u inda wane ne zai yi ceto a gurin Allah illa bi izini sai da izinin Allah ai babu wanda ya isa ya ceto a gurin Allah in ba da izinin Allah ba ina an hayin ceto a gurin Allah amma da da izinin Allah in Allah ya ba da izini ya'lamu ma baina aidihi Allah ma ya'lamu ma baina aidihi Allah shine ya san abin da yake tsakanin bayansa duk abin da bayi suke aikatawa to Allah ya san da shi mun gane ko ya alam ma baina aidihim ay al khalq kenan mun gane ko al makhluq afwan to Allah subhanahu wataala shi ya san ya alam ma baina aidihim ya san abin da ke ga bayi wato duk abin da suka aikata wa ma khalfahum kuma ya san abin da wato suka ɓoye kenan abinda suka bayyana da abinda ko kuma ka ce abinda su bayi suka suka aikata shi a nan gidan duniya Allah ya san shi wa ma kalfan wasu malamin suka ce na tafsir suka ce ai min amri duniya wal akhir da abinda za su aikata wato na al'amarin duniyar su da lahira in gane ko kenan a bayan su kenan a baya kenan ma baina aidihin abin da suka aikata shi halarce kenan wa ma khalfahum da kuma abin da za su aikata shi har zuwa alkiyama Allah subhanahu ta'ala ya san da shi wala yuhiquna bi shay'in babu wani abu da yake kewaye wa kenan wala yuhiquna bi shay'in min ilmi babu wani abu da yake kewaye ilimin Allah subhanahu ta'ala. duk abin da duk yadda mutum ya kai da ilimi ya kai da sani da Allah ya bashi to bai isa ya kewaye sanin Allah subhanahu wataala amma Allah shi ya kewaye sanin kowa bal ma Allah ta yi wa ma utitum min al-ilmi la qalila ba ba ku komai na ilimi ba ku bai sai dan kadan dan kadan ne aka ba ku kenan ba ku isa ku ratsa ilimin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce a illa bima sha kenan babu wanda ya isa ya kewaye ilimin Allah illa bima sha sai abinda sai abinda Allah ya so ya sanar da bayi kenan wanda ya so ya sanar da shi wani abu na ilimi sai ya sanar da shi amma babu wanda ya kewaye ilimin Allah kenan abinda yake bayarwa na ilimin ma sai abinda ya so ga kuma wanda ya so illa bima sha'a sai abinda wato ya so a sani shine ake sani kenan yu'allimuhu sai ya sanar da bayi minha daga cikinsa ta hanyar ba da labari in manzanni in gane ko Allah ya ce wasu a kursiyuhu samawati wato kursiyun Allah ta yalwaci sammai in gane ko wal ard hakanan ta yalwaci ƙasa kenan kursiyun Allah gane ko ita ce kujera a sama ta Allah subhanahu ta'ala ba kuma an ce kujera Allah yana zama a kanta bane a kujera ce irin ta mulkin Allah ba wanda ya san yaya take Allah da ya ce wasu a kursiyu samawati wato wato wannan kursiyu ta Allah ta yalwaci sammai kuma ta yalwaci kasai gane ko sai ka imani da wannan ba ko da baka san girmanta ba baka san irin metin ɗinta da nauyinta Allah da ya ce ta yalwaci ta fi ƙarfin saman nan da muke a cikinta sannan kuma ta fi ƙasan da muke a cikinta Allah ya ce wala ya oduhu ko baya wato yi ma Allah nauyi shine wala ya oduhu baya wa Allah nauyi hifzuhuma kiyayewa da yake wa sammai da ƙasai kenan kula kula da Allah yake wa sammai da kasai wala ya uduhu baya masa nauyi baya masa wato wahala wa huwa al-ali Allah shine madaukaki al-azim kuma babba Allah subhanahu wataala wannan aya aya ce babba duk cikin alqur'ani babu aya wacce ta kai girma kayan da Allah muka ce wannan tafsirin zamu mata mu wuce dan ba ta hakika ko rabin tafsirin ta bani ba domin akwai littattafan da na so in buɗe a kanta ma ko buɗe su ban yi ba kenan mu yi haƙuri idan muka zo mu tashi ayatul kursi ita ce aya wacce take mafi girma duk cikin alkur'ani mai girma don haka in muka zo dole mu tashi a kanta domin mu ƙara tafsirin faɗi hadisan da suka zo a kanta da falalar da ke cikinta mu samu wato fa'idoji a cikinta da irin rukon da ya kamata mu mata a yau da gobenmu wato don mu samu tsira a gurin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh